أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna a rana ta sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya kamar yadda wannan tafsiri ya saba gabata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka a yau ma allah maɗaukakin sarki cikin yardarsa da ƙaddarawarsa ya ba mu dama domin ci gaba daga inda muka tsaya daga darasinmu na jiya muna da yi cikin suratul fajr inda ainihin wato mun karanta aya goma sha shida tun daga farkonta har zuwa wa amma idan mubtalahu faqadara alaihi rizqa fayakulu rabbi a hanan wannan duk mun yi bayani akan abin da waɗannan ayoyi suka kunsa kamar da yadda aka sani waɗannan ayoyi allah maɗaukakin sarki ko wannan sura ya buɗe ta ne da ainihin wato rantsuwa da ya rantsuwa da wasu halittu masu girma cikin halittunsa wanda wannan mun faɗa mun sha maimaitawa allah maɗaukakin sarki yana da dama yana da iko ya rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama cikin halittarsa mu ne dai ba a yadda ba mai rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki ainihin wato ya yi rantsuwa da abubuwa wajen guda hudu ne ko akwai alfujir akwai layalin ashir akwai shaf wal watir sannan akwai layil wayannan da Allah ta'ala ya rantsuwa da su kuma har ma yake cewa tabbas wato ga ma'abota hankali akwai gamsuwa cikin wannan rantsuwa allah maɗaukakin sarki ko bai rantse ba za mu gamsu ballantana kuma yayi rantsuwa duk da cewa jawabin rantsuwa jiya mun ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad amma ba wannan ne jawabin rantsuwa ba jawabin rantsuwar wasu malaman sun ce jawabin rantsuwar yana cikin fasabba alaihim rabbuka sauta azab ma'ana allah maɗaukakin sarki mai yin tsananin azaba ne da zazzaga bala'insa ga dukkan waɗanda suka aikata makamancin irin abin da adawa da samudawa da fir'auna da mutanensa suka aikata wasu kuma suka ce a jawabin rantsuwar shine inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan yana kallon kowa yana madakata duk wanda ya yi ba daidai ba kamar yadda ya aikata a jiya da shekaran jiya ubangiji ta'ala yana nan zai iya aikatawa a yau da gobe da jibi na fata an gane kamar yadda ainihin wato wasu malaman suka ce wancan shine jawabin rantsuwar wasu kuma suka ce wannan shine ainihin wato jawabin rantsuwar allah maɗaukakin sarki ya ba mu ainihin misali da wasu manya-manyan halittu wato ƙabilu ko kuma manya-manyan mutane da aka taɓa yi a duniya wanda suka shahara da wasu abubuwa da allah ta'ala kan yi wa bayansa na baiwa kuma ba su yi amfani da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ba ta hanyar da ta dace Allah maɗaukakin sarki ya mayar da wannan ni'ima ta zama musu niƙima ta zama musu azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kalmar tara wasu malaman sun ce gani ne amma irin na zuci ma'ana gani na ilimi shin wasu kuma suka ce tabbas ne annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara shin baka sani ba ai ka san yadda Allah kama Allah ta'ala yana ga ai ka karanta mun karantar da kai wahayi ya sauka an gaya maka yadda aka yi da yadda ubangijin ka yi da adawa yadda ya yi da samudawa yadda ya yi da fir'aun duk Allah ta'ala ya sanar da kai ka sani wasu kuma suka ce a ru'uya basariya ce alam tara baka gani ba ma'ana gani irin na athar gurabun inda waɗannan mutane suka yi rayuwa inda Allah ta'ala ya fata-fata da su ɗin aka rugurguza inda suka ga kasuwanninsu ga yanayin gine-ginensu ga gonakinsu ga wasu alamomi waɗanda wasu mutane sun taɓa rayuwa a nan gurin ga raguzan gine-ginensu ai duk ka gani a tafiye-tafiyenka na yau da kullum da kake yi to wannan zai iya ɗaukan alamtara ganin wana sai zaman to yana koma zuwa ga athar na waɗannan mutanen da Allah ta'ala ya halakar ko kuma ganin ya zamanto na ilimi da Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi wasu mutane adawa masu tsananin karfi da samudawa su ma masu tsananin karfi ga ainihin wato takanoloji ga kere-kere ga gine-gine irin ainihin wato masu tsawo wanda har yanzu ba a yi wasu halittu a bayan ƙasa masu ƙarfi da tsawo da ƙarfin jiki irin waɗannan mutanen ba amma allah maɗaukakin sarki da ba su yi abin da Allah ta'ala ya aiko su su yi ba ko ya ba su dama su yi ga abin da ya faru ga kuma fir'aun shi kuma ta bangaren mulki Allah maɗaukakin sarki di ya gama da su lalle a cikin wannan akwai izina akwai kuma darasi ga dukkan wanda Allah ta'ala ya bashi kowace irin ni'ima ce kada ya yi misusing din wannan ni'imar kowace iri ce ko da mace ce ta fiye kyau fa ta yi amfani da wannan ni'imar ta kyau da Allah ya mata wajen bin Allah in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu da haka karka yi tunanin ainihin iman nan da ake magana ana maganar mulki ne ana maganar kuɗi ana maganar ilimi lalle kan waɗannan su suka fi shahara in aka ce ɗaukaka to an fi gano mai mulki an fi gano mai kuɗi an fi ganin an fi gano masu ilimi amma ni'imar Allah maɗaukakin sarki tana nan da yawa kuma ya kimsa ta cikin bayansa daban-daban wannan an bashi fasaha iri kaza wannan an bashi ni'ima iri kaza wannan an bashi ni'ima iri kaza dukkan wata ni'ima da Allah ta'ala ya bawa bawa to lalle yayi amfani da wannan ni'imar wajen yin abin da Allah madaukakin sarki yake so to bayan nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana ɗabi'ar ɗan adam saboda irin jahilci da ƙarancin ilimi da ɗan adam yake da shi da kuma zalunci da rashin sanin ƙarshen al'amura shi ɗan adam tsammaninsa da zatansa hali irin wanda yake faruwa a rayuwarsa ko na wadata ko na kunci tsammaninsa sai rudu in yana cikin wadata sai dinga ganin kamar ba za ta bushe ba kamar mai dorewa ce in yana cikin mulki ko wata dama sai da ganin kamar mai dorewa ce ba za ta bushe ba haka in mutum yana cikin wani kunci ko matsi sai ya dauka haka za a yi ta tafiya babu ranar fita daga cikin wannan kuncin ko matsin an fahimta sai yake shi wanda Allah ta'ala ya girma ya bashi wata wadata ta abin da ake gani na duniya na mulki ko kuɗi ko ilimi ko waninsa to sai ya dinga tsammanin girmamawar Allah da ni'imta wadda ya yi masa wannan girmamawa ce a gare shi da kuma kusancin da yake da shi zuwa ga Allah idan kuma Allah ta'ala ya kuntata wa bawa ta hanyar tattalin arziki ya zamanto mutum ba shi da wadata baya iya samun kila abin da zai iya ci da shi da iyalansa a kullum sai an kai ruwa rana sannan dan abin da ya samu baya ba wata rara da yake masa kawai duk abin da ya samu a ranar shi kenan gobe ma sai an sake fita an nema to wannan shi kuma bawan da Allah ya sa shi a wannan jaraba shi kuma sai ya dinga tsammanin wannan ihanata min Allah lahu kamar wulakantarwa ne da Allah ta'ala ya masa kamar Allah madaukakin sarki ya yi watsi da al'amarinsa to shine Allah madaukakin sarki ya mai da martani ya yi raddi game da ainihin wato waɗannan ainihin tunaninnika guda biyu ko waɗannan zace-zace lallai Allah ta'ala yana so mu sani cewa da jin daɗi da kishiyarsa da samu da rashi da dukkan abubuwan da muke fassarawa a matsayin kamar wata ɗaukaka ce ko ƙasƙanci to Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyu nuna ba haka bane wadata mulki da dukkan wata dama da mutum ya samu da wata fasaha kowace iri ce jarabawa ce da zarar mutum ya cika baki ya yi kuri ya nuna ai kaza ai su ne ai kaza kaza kaza to ya faɗi da zarar Allah ta'ala kuma ya jarabci mutum da kuncin rayuwa ya yi raki ya yi korafi ya kai karar Allah to shi ma ya faɗi da haka kaga ashe sai mu taka tsantsan da waɗannan ɓangarori guda biyu lokacin da kake samu to kar ka manta da Allah ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da aka duk lokacin da ka samu a wani matsayi ka samu ko zabe ka ci karka dinga ganin iya magudinka ko kuma a mutanen da suka mara maka baya ko kuma jam'iyyar ku saboda karfinta ko kuma saboda ainihin wato a ka dogara da wani ko kuma wani shine dan takararsa ne kai ka shi ya tsaye da kai da haka duk wanda ya tsayar baya faduwa to da zarar ka ji cewa wannan ita ta baka nasara ka tsare akan kujera ka faɗi jaraba ka dinga ganin cewa ai kai dama tun da kun yi ta addu'a kun tura umara kun yi kaza kun yi kaza ka dinga jin cewa ka kaskantar da kanka lokacin da ka samu ka san Allah ta'ala ne baka shi kuma wanda ya faɗi kada ya dinga ganin Allah ya wulakanta shi ya yi dukkan hanyoyin da zai biya ci zaɓe amma ya faɗi da haka ya Allah zai masa haka an fahimta to waɗannan abubuwa ne waɗanda kowane fage na rayuwa ba kakkada wannan muna ba da misali ne galibi saboda bil misali yadda zai maqal amma a kowane fage na rayuwa za ka iya samun irin wannan kalubalen da wannan jarabar ya rage kuma mutum ya roki Allah ko ya ci ko ya faɗi na fata gani to Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi waɗannan bayanai to sai kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ba dukkan wanda ya ni'imta a duniya ne yake zama mai girma a wajensa ba kamar yanda ba duk wanda ya takure arzikinsa ya talauta shi ko ya sanya shi cikin kuncin rayuwa ba wai shine wulakantacce ba a wajensa a'a ita wadata da talauci da yalwa da kunci duk gaba su jarabawa ne kamar yadda muka faɗa to sannan sai Allah ta'ala ce kalla balla tukrimuna yatim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمّا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
ممتاز الله مدوككين سركي يتي كلا أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان كلا باهك الأمر يكبأ shine ma'ana kalla laisa kama laisa al'amru kama yadhunnu hadha al-insan bal al-ikramu bi ta'ati Allah wal ihana bi ma'siyati wa antum la tukrimuna al-yatim al'amarin ba haka yake ba kamar yadda dan adam yake tsammani girmamawa ko girma yana samuwa ne da da'a ga Allah kamar yadda ƙasƙanci yakan samu bawa da saɓan Allah wa antum la tukrimunal yatim ku dai halayyarku da ɗabi'u irin naku ba kwa ainihin wato girmamawa ga maraya ba kwa girmama maraya wala tahadduna ba kwa kwadaitar da junanku ala ta'amil miskin akan ciyar da matalauci ko miskini wata kuluna turatha kuna cinye dukiya da haƙoƙin jama'a ko da ta hanyar gado ne akilan lamma ci wanda yake wato, wato mai yawa wato hibbunal mala sannan kuna san dukiya hubban jamma wato so wanda yake ya ƙetare iyaka kalla Allah ya ce al'amarin ba haka yake ba idha dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike ƙasa nikewa waje a rabbuka ubangijinka zai zo wal malaku mala'iku saffan saffa za su yi sahu-sahu waji a yau izin za a zo a wannan rana bi jahannam da wutar jahannama yau izin a wannan ranan ne ya tazakkarul insanu mutum zai yi wa zai tuna wa anna lahu dhikra kuma tunawar ba za ta yi masa amfani ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa balla tukalla balla tukrimuna al-yatim wa antum la tukrimuna al-yatim wa la tuhsinuna mu'amalata ku dai ba kwa girmama maraya ba kwa kyautata mu'amala ku da maraya wala yahuthu ba'dukum ba'dan ala it'amil miskin sannan sashin ku ba sa kwadaitar da sashi akan ciyar da miskinai wa ta'kuluna huquqal akharin kuna cinye haƙoƙin wasu filmirat a abin da ya shafi gado aklan shadidan ci mai tsanani wato hibbunal mal kuna son dukiya hubban mufridan wato so wadda ta ƙetare iyaka ma haka da yan bagi an ya kuna halukum ba haka ya kamata halinku ya kasance ba fa'iza zulzilatil ard idan aka girgiza ƙasa wa kassara ba'duha ba'da sashin ta ya rugurguza sashi waja'a rabbuka ubangijinka zai zo li faslil qada dan ya raba wato yayi hukunci baina khalqihi tsakanin halittarsa wal mala'ikatu mala'iku sufufan sufufan su kuma sun yi sahu sahu waji'a fi dhalika yawm za a zo a wannan rana al'azim mai girma bi jahannam da wutar jahannama yawma idin wannan rana ce yatta'idul kafir da kafiri zai wa'azantu zai wa'azantu wa yatub ya tuba wa min aina lahu litti'az amma a ina wa'azin zai masa amfani wa tauba da tuba wa qad farrada fihima bayan ya riga yayi sakaci fihima a cikin karbar wa'azi tun a nan duniya wa tauba da ita tuban fi duniya tun a duniya wa fata awanihima yanzu lokacin su kuma ya kure is too late to cry ya riga ya makara lokacin tuba yanzu ba lokacin ba ne lokacin da mutum zai ce ai ya gane yanzu zai gyara zai karbo zai yi wa'azanto ba lokacin ba ne na fata an fahimta malam sa'idi yake cewa kalla balla tukrimuna al-yatim bari dai ku ɗabi'aku da halinku ba kwa girmama maraya wane ne maraya allazi faqada aba shine wanda ya rasa mahaifinsa wa kasibahu ya rasa wanda yake daukan ɗawainiyarsa ya kula da shi wa hataja ila jabr khatiri yana buƙatar wanda zai dinga gyara masa tunaninsa ya dinga karfafarsa ya dan dinga sa masa dan jin daɗi wal ihsani ilaihi da kyautata masa fa antum la tukrimuna ku kuma kun kasance ba kwa girmamawa maraya ba shi da kima a cikin al'ummarku maraya ba shi da mutunci ba mai sauraransa a cikin ainihin zamantakewa ku bal tuhayyinuna kuna wulakantar da shi wa hadha yadullu ala adamin rahma fi qulubikum wannan alama ce da take nuna rashin jin kai da tausayi a cikin zukatanku wa adamin ragabati fil khair wannan yana nuna karancin kwadayinku cikin ainihin wato aikin alkhairi wanda ainihin taimakon maraya din nan al'amari ne abun so hadithi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin sahal bin sa'ad hadithin da imamul bukhari ya fitar da shi da imamu abu daud manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna da ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya ya kula da abincin maraya ya kula da suturan maraya ya kula da gurin kwanan maraya ya kula da ilimin maraya ya kula da lafiyar maraya wannan shine kafala din ka ɗauke nauyin da mahaifinsa yake ɗauka yanzu wanda zai ɗinka masa riga ya sa ya mutu yanzu wanda zai je ya fafutuka ya je ya kwadago ya samo abinci ya kawo masa ya ci baya nan ya mutu yanzu wanda idan ba gidan kansu bane da su wanda yake zuwa ya nemo kuɗi ya biya musu kuɗin haya yanzu Allah ta'ala ya karɓe shi baya nan wanda idan bai da lafiya za a kai shi asibiti ya karbi katin ya je ya siya man magani ya sha don ya samu lafiya yanzu ya tafi wanda zai yi kokarin ɗaukan nauyin iliminsa da iliminsa na addini ya kula da shi kai shi makarantar islamiyya da biya masa kuɗin makaranta ko kuma karatu na zamani ya kai shi makaranta ta boko ya kuma dinga kula da karatunsa yanzu baya nan shi sa galibi za ga rashin waɗannan to ba ƙaramin bala'i ba ne ga ɗan adam a ce ɗan adam yana halin rauni halin ƙarfinsa bai kai ba amma wanda ya zamanto yana ɗauke masa ɗawainiyar rayuwa ya faɗi ya mutu ba zai iya nemo abinci da kansa ba ba zai iya nemo wa kansa sutura ba ba zai iya nemo wa kansa magani ba ba zai iya nemo wa kansa ilimi ingantacce ba wanda kuma Allah ta'ala ya dora ya ɗauki wannan nauyin shi kuma Allah ta'ala ya karɓe shi annan shi ne maraya shi ne wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga to don haka wannan aiki ne mai girma a cikin al'umma shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a hadisai masu yawa game da girma da falala da ladan da ke tattare da ɗaukan wanda ya shiga ya samu kansa cikin irin wannan ibtila'i wannan jarabawa ta rayuwa kuma a nan nake sake yin addu'a da fatan alkhairi ga ƙungiyoyi yanzu da ake samu a cikin unguwanninmu suna kafa ainihin wato gidauniya ta neman tallafi da neman agaji ga al'umma domin a tallafi rayuwar waɗannan bayan Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi iyayensu domin galibi rashin wannan ya sa al'umma ba su sauke wajibin da Allah ta'ala ya ɗora musu ba kuma rashin wannan shi ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya a rasa tun da mutum baka ci da shi ba baka san yadda yake rayuwa ba kuma baka isa ka zo ka kwaɓe shi ka ce dan me yasa yayi kaza ko me yasa bai kaza ba lokacin da mahaifinsa ya mutu kowa yana kallo aka rabu da su da shi da kila da su da mahaifiyarsa aka kyale suka yi ta kararan ba suka yi ta wahala su buga can su fito nan su fada can suna ta kwaramniya kowa yana kallo kowa ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta kowa ɗansa ya ci abinci da safe ya ci abinci da rana ya ci abinci da daddare da sallah kowa ɗansa ya ɗinka ma kaya wani kala biyu wani kala uku wani kala biyar wani ma kala goma yau kayan da ya sa daban ko wanda ya sa da safen an jima da yamma sai ga ya canza wani kala shi kuma yana na yana ta yawo cikin tsummo kare ba wanda ya tuno da wane ne shi kuma kila makwabcin waɗannan waɗanda suna cikin walwala da kwanciyar hankali da farin ciki ne suna gaban iyayensu ana ji ana kallo makaranta ta gagare shi baya zuwa islamiya baya zuwa makarantar boko ba kuma wanda ya tunanin kai ya kamata fa mahaifin bawan Allah nan da shi muke cin abinci da shi muke rayuwa da shi muke kaza da shi muke kaza yanzu ya faɗi ya mutu an ya kuma yi adalci mun yi daidai ya kyautu mu zuba wa iyalansa ido mu kyale su su ta gararan ba shi sa ina buga misali da wata baiwar Allah da aka ce ta ɗauki ɗanta ta sa shi a makaranta muƙaddara tana biyan dubu talatin a tam makarantar boko sai ta lura cewa ɗan nan nata ba shi da aboki sai wani maraya makocinsu in ya je maka shi ko baya zuwa kowace makaranta yana zaune a gida zai je makaranta wancan in ya dawo gurin zamansa dai wannan ne wajen wannan yake zama sai ta yi wa kanta faɗa sai ta ga ba ta da halin da za ta iya ɗaukar nauyin wannan marayan shi ma ta sashi a makarantar da ɗanta yake zuwa sai ta yi wata hikima sai ta sake bincikawa sai ta gano a wata makarantar ita ma ba laifi ana karatu kuma dubu sha biyar biyar ne a tam sai ta ɗauke su su bin sai ta kai su ka ji wani tunani malam da wata basira malam ka ji malam wannan ta ɗauke su su biyan ta kai su kaga su je su ilmanta taron in sun dawo su ci gaba da rayuwa tare in ba haka ba abinda al'umma ta kasa ganewa duk lokacin da aka ce ba a wannan to kai dan naka da yake da gata yake da kulawa ya kasa shi a makaranta ba dai kai ne abokinsa ba yana da abokai ba da kai yake zama ba ba da kai yake rayuwa ba ba da kai yake hira ba ba da kai yake yawo ba to barazanar ɗanka da zaman ɗanka cikin wato nagarta akwai barazana matukar akwai wasu makwabta da mazauna kusa da shi wannan yaran saboda tasiri na peer group dole zai dawo cikinsu ashe kaga al'umma in mun fahimta in mun gane sakon musulunci na wannan aya shi sa Allah ta'ala ce Allah ku dai ga kunan kagan ku la tukrimuna al-yatim ba ku san girman maraya ba ba kwa karrama maraya ba kwa mutunta maraya ba kwa tunanin wata rana kuma faduwa za ku yi ku mutu kuma kila kuma ku mutu ku bar ƴaƴanku ƙanana kuma kanka mutum in kana takamar kana da shi yanzu ka tabbatar har zuwa mutuwarka wannan wadata za ta wanzu ka sani kila kanka mutu za ka kamu da wata larura da duk abin da ka mallaka sai ta cinye shi kai ma kuma yanda wancan ya tafi bai bar wa 'ya'yan nasa komai ba kai ma ka tafi ka bar wani ka bar kai ma baka bar wani hakan komai ba to ashe kaga wannan sai kaga kamar yi wa kai ne tallafa wa marayu da miskinai da gajiyayyun cikin al'umma wannan yi wa kai ne yi wa kai ne ta wannan ainihin wato ma'aukacin nan da ake ta yawan ba da misalinsa ka yi wa kanka in yanzu sai ce ka bashi sadaka yana san yana jin yunwa taimaka masa in ka hana shi ya ce ka yi wa kanka in kuma ka ɗauka ka bashi ya ce ka yi wa kanka aka ce wata rana kawai sai wata mata mai sai da abinci kullum ya zo za ta ɗauki abinci in ta bayi sai ce kin yi wa kanki ashe ba ta jin daɗin wannan maganar ya za ta ɗauka shi da zai ta mata addu'a ya ta mata bambaɗanci Allah ya saka Allah ya saki je maka sau dubu miliyan Allah ya saka za kaza kaza kawai sai ya ce kin yi wa kanki a ran nan ta ce sai ta yi maganin sa aka ce kawai sai ta zuba abinci a cikin mazubi kawai ta sa guba a ciki shi kuma an ce mahaukaci ne amma ɗabi'arsa bai da rowa duk wanda duk abin da ka gani a hannun san ka tambaye shi zai baka in kuɗi ne ka ce ba ni da kuɗi ba ni kuɗi zai ɗebo kawai ko ka bar masa ko ka ɗebi iya wanda kake so ya rage naka in ka kwashe gaba ɗaya ka yi wa kanka in ka rage wani abu sai ce ka yi wa kanka ta ba shi abinci sai ya ɗauka ya je inda yake tara tarkacensa kawai sai ya je ajiye abincin ya zauna can sai ga 'yan makaranta sun taso daga makaranta suna tasowa kasan dan makaranta yara ga yunwa suna zuwa har ma in kesa kayi wa kanka yunwa muke ji ta yunwa kuke ji kun ga ku dauki abinci gashi nan ku ci yara su suka samu abincin nan suka cinye shi tas za su tafi ci a to kun ga wannan kwanan ina mai abincin nan ta nan baya suka ce eh mun gane kun gane ta suka ce ai ai baban mu ce gidan mu ne yace yau shikenan ku kai mata kwananta suna shawo kwana uwar kawai matan nan sai ta ga ‘ya'ya da kwano ta ce kai kai ya aka yi suka ce daga wajen kin yi wa kanki muke ya ba mu abinci ba ku dai ci mata suka ce mun cinye shi wallahi ta ce kenan kwa gaskiya ne na yi wa kaina ba a daɗe wa kawai yara suka mimmike suka mutu don haka ka gane wannan karatun na wannan mahukacin duk abin da ka yi a rayuwar nan ka yi wa kanka in ka yi abin kirki ka yi wa kanka da haka in ka taimaki in ka a matsayinka na wanda kake da hali ka taimaki maraya ka yi wa kanka kar ka ɗauka maraya ka taimaka ka yi wa kanka kana da halin da zaka ɗinka maraya kayan sallah kana da halin da zaka tufatar da ka bashi abinci ka biya maka kuɗin makaranta ka ki ka yi wa kanka da haka waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke ƙoƙarin zaburar da mutane su zaburar da al'umma wanda akwai ire-iren su a gandun albasa Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ko gab da Ramadan ɗin nan an ce sun raba kaya na miliyoyin kuɗi ga marayu kuma shigowar ramadan din nan ma an ce sun raba kayan abinci da abubuwa na more rayuwa ga marayu na miliyoyin kuɗi Allah kada ya gajiyar da su Allah ka ba su jannatul firdaus a'la sannan akwai makamanciyar irin wannan anan wajen sabila rashad hausa hali out su ma suna kokari gwargwadon hali akwai wata anan hausa dan fulani ta ma da sauran unguwanni mu ma nan insha Allah akwai wata ifar ita ma foundation wadda ita ma ta fara motsawa wajen kokarin irin wannan aiki na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya karfi gwiwoyinsu Allah maɗaukakin sarki kuma ya ganar da al'umma muhimmin irin wannan aiki da kuma zuba dukiyoyi don faranta wa waɗannan marayurai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadithi na sahal bin sa'ad ya ce ana wa kafilul yatimi ka hatini fil janna ka duba wannan irin daraja ina ma mawadata ina ma mahukunta ina ma masu hali in aka ce masu hali fa baya nuna ka duba wani kasur goma mai kuɗi a unguwarku a'a kila maraya ɗaya zaka iya ɗauka shi zai iya ɗaukan guda goma yanzu su wa'ancan na ta wata unguwa da ake gaya mu aka ce wani bawan Allah ce a samo masa marayu guda hamsin hamsin ɗin nan ya ce duk abin da ake yi wa mai uba shi zai musu hatta brush da makilin ya ce duk a yi masa lissafi ya ce kuma kaya ya ce yake ce musu kakuji na ce kayan sawa ku ɗauka akwai na sawa na yau da kullum akwai na sawa in yaro ana so ya ado ya kwalliya ko ana wata hijima ya sa ya ce har irin wannan a yi masa lissafi ya ce kuɗin makarantarsu da kuɗin breakfast ɗinsu da abin da zai ci da safe marayan da wanda zai ci da rana da wanda zai ci da daddare da kuɗin magani komai tamfar mai uba ya ce a nemo masa marayu guda hamsin aka samu aka ce to ya ce zai fara da mutum goma a cikinsu ba ya ce baya so su yi wani kuka duk abin da suka ce kawai a zo wajensa kamar yadda kawai yaro zai zo ko alawa kawai yaro yan aka waye gari yana son biskit ya ce a zo wajensa Allah ya yawaita irin waɗannan a cikin wannan al'umma ka duba da yadda magidanta suke ta zuba ka duba yadda ake ta mutuwa duk wanda ya mutu galibi cikin mace-macen da ke tsakanin za ga maza ne kuma kowanne za ka je ka tarar da bataliya a ƙarƙashinsa wani mata biyu ya bari wani uku wani ya'ya ashirin wani akwai wanda ma aka ce ma wajen sati kusan biyu ko uku an ce wajen ya'yansa arba'in da wani abu Allah suka sa wa Allah ta'ala Allah ta'ala suka dogara da shi sai kuma da taimakon da shi wannan bawan Allah yake zuwa ya nemo ya kawo ya faɗi ire-iren su suna nan yanzu ita wannan kungiyar da na sani wadda ta yunkuro ta nan unguwar akwai lokacin wajen april suka yi wani ainihin wato bincike da kuma ƙididdigar marayun da ake da su iya faɗin hausa ba kawai da banda hausa ɗan fulani banda hausa layout an samu marayu wajen 400 da kusan 500 ba kaɗan to ina ga kuma yanzu a ɗora lissafin zuwa yanzu suna nan marayu a jibji a cikinmu ina ma a ce kowane magidanci ko da sanwa abinci ka sa da wani maraya ko da mutum ɗaya ka ɗauka ka ce kai yaro kullum abincinka na safe duk abin da muka ci ka gaya matarka ta ji tsoron Allah ita ma saboda su ma mata in baka sami mai tsoron Allah ba sai ta jin ganin wani aikin banza ake ya na gida bai koshi ba za a bani dawa a sa masa ka sai makula mai kyau da safe ka zo ka karba abinci kaji ka zo ko kuma ka zo ka ci abinci ka sa shi cikin yayanka su ci abinci tare da ranar lokacin cin abinci ka ce ku je ku nemo dan uwanku na guri kaza su je su kirawo shi ya zo ya zauna a ci da shi da daddare haka akalla ya zamanto iya wannan zaka iya kai baka da kuɗin da zaka ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya amma zaka iya bashi abinci sau uku kai haka baya nufin cewa wai sai a a kila kuɗin makaranta kai zaka iya biya masa baka iya bashi abinci ba amma kullun zaka kukuta ka biya ma kuɗin islamiya ko kuɗin makaranta ko duka biyan ko kuma duk sallah in zaka dinka yayanka ka tuna da wani maraya makocinka kila marayun da yawa ka duba wani dai daga cikinsu ko mace ko namiji ka sa ta cikin ƴaƴanka kai musu ɗinki tare ina ma wannan irin waɗannan tunanin da sun shiga cikin al'umma ƙwaƙwalan al'umman mu mahukuntan mu ina ma su ware kuɗaɗe masu yawa da suke tabbarar da su wajen rabawa yan jam'iyya da kaza kaza a ce wannan gidauniyoyi irin na marayun nan suke zuwa suna zuba ainihin wato kuɗi mai nauyi saboda su shiga cikin wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ana wa kafilul yatim da ni da wanda ya dauki nauyin maraya ka hataini fil janna haka muke a gidan aljanna manzan Allah ya gwama yan yatsun sa ya hada su guda biyu alwusda wallati talil ibham da ainihin wannan na tsakiya da kuma manuni haka annabi ya hada su yace da ni da shi kamar haka muke a cikin gidan aljanna ka duba wannan irin falala da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da ainihin wato wanda ya dauki nauyin maraya Allah madaukakin sarki kuma yayi Allah wadai da halayen al'ummomi da mutanen da suke ainihin watsi da al'amarin maraya shi yasa Allah ta'ala ce kalla bal la tukrimunal yatim la tukrimunal yatim me yasa me yasa ne ku ne ba kwa girmama maraya wanda alama ce ta tausayi alama ce ta jin kai aga kuna alama ce ta kwaɗayin alheri aga kana son ka faranta wa maraya rai aga kina so ki faranta wa maraya rai Allah ta'ala ya ce wala tahadduna ala ta'amil miskin sannan ay la yahuddu ba'dukum ba'da sashin ku baya kwadaitar da sashi ala it'amil mahawij min al-fuqara akan ciyar da mabukata cikin talakawa wal masakin da miskinai ba dan komai ba sai dan tsaba kwadayin tara abin duniya da yanda ake son duniya so wanda yake mara ma'ana musamman ka duba yanayin da ake ciki ina ma wani cikin manyan dilolin kayan abinci ya samu yan uwansa ya musu wa'azi ka duba farkon shigowar wannan musibar da hana mutane fita sukari akwai dan uwa da ya ce mana dab da azumi ya saye shi dubu sha biyar da naira ɗari da hamsin amma taruwar waɗannan abubuwan sai ga shi an ce sukari yana nema ya rufe dubu talatin ina tausayi yake ina jin kai yake wace irin kuma ɗan uwanka ne mai sallah mai azumi a bakinsa amma Allah Allah yake wata dama da kai ka shiga uku shi ya samu kuɗi in ta zo murna yake da ita kuma addu'a yake a ci gaba da tafiya a haka kar wannan yanayi ya kwaranye a madadin ni a matsayina na dilan shinkafa ko a matsayina na babban mai sai da sukari ko mai sai da taliya ko mai sai da kaza in tausasa in rangwanta in bi karamar riba Allah ta'ala ya sa albarka a ciki ya kuma bani kwanciyar hankali Allah maɗaukakin sarki kwanciyar hankali a hannunsa take ka gama matse mutane ka gama takura mutane ka gama tarawa Allah ya hana ka jin daɗi ya hana ka walwala ya hana ka kwanciyar hankali bacci ma ya dinga gagararka in ku ya dan fizge ka duk inda aka ce wani abu kwararram ya yi abin nan kusa da kai in ka farka har gari ya waye ka kasa ka kasa zikiri ka kasa sallah ka kuma kasa yin wani abin kirki ba tasbihi kuma ga ka kasa bacci Allah ta'ala ya ce ba kwa son kwadaitar da junanku ina ma dila na guri kaza ya ja hankalin yan uwansa ko shugaban yan kasuwa kaza ya kirawo yan kasuwarsu jama'a kun ga halin da al'umma ta shiga kun ga ga wani ibtila'i da aka shiga ciki na wannan cuta an hana mutane sabgoginsu ne yau da kullum dan Allah kada wanda ya tsawwala kaya a rangwanta dan Allah ya rangwanta mana a sassauta don Allah ya sassauta mana kuma mu yi ƙoƙarin duk da cewa akwai ɗaiɗaiku waɗanda sun taimaka gwargwado don ko cikin satin da ya wuce na ga wani bawan Allah gida-gida aka yi tabi ana rarraba wa mutane indomi aka yi ta yi aka yi ta yi ƙila wani shi ma ya raba shinkafa kafin nan ƙila wani shi ma ya zo a irin wannan yanayin to wannan shine abin da ake so ka ƙarfafi 'yan uwanka mawadata kada su tsawwala kaya kuma su taimaka wa mabukata wannan shi zai sa kai ma kana da bukata fa mai tarin yawa a wajen Allah ba wani mahaluki da ya isa ya biya ma sai Allah ta'ala biya wa wani talaka bukata saka ga yanda Allah ta'ala zai biya mata ka yaye wa wani damuwa ta sakan daya kaga yanda Allah zai yaye maka damuwa ta shekaru masu yawa wani ɗansa ne gagararre an yi duk abin da za a yi kullum da shi ke kwana kuma Allah ya jarabce shi da sansa kyautatawa wani miskini guda ɗaya wallahi kila dalilin wannan miskinin guda ɗaya takaici da bakin ciki da hawan jinin da kake ciki sakamakon wannan yaron naka da ya fitina Allah ta'ala sai da shi kan hanya ya zama tantagaryen mutumin kirki ya zamanto yana ayyukan da'a Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tahadduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitar da juna akan ainihin wato ciyar da mabukata ciyar da miskinai musamman a irin wannan yanayi da ake ciki wata akuluna turafa aklan lamma ai wata akuluna hukukal akharin a'a ku ba ma wai ku ɗebi na ku duki ta ku dukiyar ku taimaka wa talakawa ku taimaka wa mabukata a'a haƙƙin wani ma ya shigo wajen ka shikenan ya zama nama haƙƙin wani ma kai in ka ci dubu sai ceto bayan da za a yi da kai kawai mutu in marayu ne aka ɗauki dukiyarsa aka baka kula da ita shikenan kawai dukiyar ta halaka Allah ta'ala ya gina kushe ga masu irin wannan halin ya ce wata akuluna turafa aklan lamma kuna cinye dukiyar marayu haƙoƙin maraya ka duba marayan da yanzu nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ɗauki nauyinsa ma shi da shi ga yanda za su zauna aljanna amma a ce wannan marayan yana ɗan yaro ko tana ‘yan yarinya baban nata ya ɗan mutu ya mutu kai ya ɗan ban wani abu a ce to ɗan jujjuya mata ko jujjuya wa wannan marayan ko waɗannan marayin a ɗan rike musu kafin su girma su mallaki hankalinsu a basu mutum ya sa a gaba ya timurmushe ta ya cinye wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida shi sa Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗannan da suke cinye dukiyar maraya ta kowace irin hanya gine-gine kai a motoci kasiya manyan riguna ka dinga dinkawa fataka kai da kuɗin a'a duk wata irin hanya da kai dukiyar maraya ta salwanta Allah ta'ala ya ce ka sani wallahi wuta balbalkaci ka duba yadda wasu yayyo ne su kuma ake ban musu kannan nasu kansu tasa shikenan kawai shi ma ya je gina nasa gidan ya gina iyalansa ya tafa caka a cikin kudin kannansa marayu da aka dauka shi a matsayinsa na babba aka danka masa wani kanin uba za a dauka ce ga dukiyar maraya an ban musu ainihin wato dukiya wani kila wan uba za a dauka ce ga dukiyar marayu a rike musu a kulan musu da ita ya dinga kadawa yana sayarwa Allah ta'ala ce wa ta'kuluna turafa kuna cinye at-turafa dukiyar gado aklan lamma ci na keta na mugunta cin da da wahala maraya ya girma ya taso ya tarar da wani abu cikin abin da babansa ya mutu ya bari Allah ya kiyaye wa tuhibbuna al-mal Allah ta'ala ya ce kuma ga ku da san kuɗi san kuɗi ba illa bane idan da manufa kake san kuɗin ba kuma wanda baya son kuɗi kana so ka samu kuɗi ka yi rayuwa mai kyau kana so ka samu kuɗi ka yi irin waɗannan ayyukan na alkhairi da aka ambata madalla da dukiya ainihin wato dukiya ta alkhairi a hannun mutumin kirki ka ga yadda ake yi da dukiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu kuɗi sun nuna yadda ake nufi mai ake nufi da kuɗi da mallakar kuɗi da haka mallakar kuɗin ba shi bane matsala yanda zaka sarrafa kuɗin ko shi ya sarrafa ka nan matsala take shi sa annabi ya ce ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham wani bawan kuɗi yake zama su suke sarrafa shi ba shi yake sarrafa su ba shi ya hana idan sa bacci ya tara su amma ya zama bawan su su sun zama iyayen gijinsa su suke halatta masa su suke haramta masa wa tuhibbuna al-mala hubban jamma Allah ta'ala ya ce kuna san kuɗi kuna san tara dukiya hubban jamma wato so wanda yake ya ƙetare iyaka kamar yadda Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa a wani gurin Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira yanda kuke son tara abun duniya kuke son tara dukiya ba kwa so ku tara aikin alkhairi da za ku amfane shi a gobe alkiyama ba kwa yin kokari da fafutuka wajen kokarin tara abin da za ku girbe shi a gobe da kiyama ku shiga aljanna Allah madaukakin sarki yace kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ai ma hadha ko ma hakaza yanbagi an yakuna halukum kamar yanda mai tafsirul muyassir yace ba haka halinku ya kamata ya kasance ba malam sa'idi yace laisa kullu كل ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم duk abin da kuke tarawa na dukiya kuke ta gasa wajen tsururutarsa da samunsa na abubuwan jin daɗi da morewa na duniya ba mai wanzuwa ba ne shine wannan kalla ɗin kuna son tara dukiya kuma dukiyar da kawai daga kai sai 'ya'yanka ba ɗan uwanka a ciki ba makotanka a ciki ba al'umman musulmi a ciki kai kadai kawai ka taro dukiyarka don ka ji daɗi da kai da iyalanka ta wasu ma in ta shigo hannunka ta zama taka ga ka da san tara dukiya ta kowace irin hanya Allah ta'ala ce kalla ai san tara dukiyar nan da san ku ji daɗi ba mai wanzuwa bane na ɗan lokaci ne bal amamukum amamakum yawmun azim a gabanku akwai wata rana mai girma wa haulun jasim da wani furgici mai girma ta dukku fihil ard ranar da zaka ga ƙasa ta dukku fihil ard ƙasa tana niƙewa wannan ainihin wato gini ya fada wannan ya rugurguje wannan ya fada wancan ya rushe ƙasa sai Allah ta'ala ya maida ita lebur ba gidan kowa dama haka ka zo ba ko taku haka kuma za ka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idza dukkatil ardu dan haka yi aiki kafin zuwa wannan ranar da ita kanta ƙasar da kamfanin naka da gidan naka da gidan man naka da duk abin da ka tattara na ka tara na dukiya Allah ta'ala ce zai markaɗe shi ya nike shi ƙasa za ta koma lebur dukkatil ardu dakkan dakka ƙasa an nike ta nikewa waja'a rabbuk ubangijinka zai zo wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo a wannan rana dan yayi hukunci tsakanin mutane wal malaku saffan saffa yayi hukunci tsakanin bayansa mala'iku su kuma masu girma za su zo ma'abota sammai gaba ɗaya za su sako za su zo kulluhum saffan saffa dukkaninsu sun yi sahu a gaban Allah maɗaukakin sarki saffan ba da saf kulla sama'in ya ji'u bi mala'ikatuha saffa kowace sama mala'ikunta za su zo sahu su tsaya mala'ikun sama ta samanta su ma su taho a sahu su jeru haka za ga an yi rai ras mala'iku sun jeru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi sufuf sufuf khudu wa dhull lil malik lil malik al jabbar wannan sahun fa sahu ne na kaskanta da risina a gaban mai mulki mai kuma yin yanda ya ga dama shine Allah subhanahu wa ta'ala waji a yau izin bi jahannam ku tuna ranar da za a zo da wutar jahannama an ce manzan Allah sallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wutar jahannama da ragama dubu saba'in kowace ragama mala'iku dubu saba'in ne suke rike da ita tana jansu suna ja kenan kan mala'ikun da suke jawo wuta wanda Allah ta'ala ya ce wa ji a yau izin bi jahannam za a zo da wutar jahannama a kusanto da ita to masu zuwan da ita mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara ne suke rike da wutar jahannama ya juruna ha suna janta shine waji a yau izin bi jahannam ina fata gane waji a yau izin bi jahannam za a zo da wutar jahannama ta kudu al mala'ika mala'iku suna jaye da ita bi salasil da sarƙoƙi kowace sarƙa mala'ika dubu saba'in ke rike da wannan sarƙar kaga mala'ikun da kawai suke jan wuta don ka san al'amarin ba na wasa ba ne wannan wutar girmanta da tashin hankalin da Allah ya tanada a cikin ta ba ɗan ƙanƙani ba ne mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara su suke rike da ita فإذا وقعت هذه الأمور تدذار ودنن الأمر سنفارو يوم إذن أو النرانا يتذكر الإنسان متنزي زمن توينا ين واتو يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر متنزي فارتنا أبين دي قباتنا الهيري كون شر دا أبن دا متن يزياتنا شعرانر ranar kuma mutum zai ji ina ma a saki ina ma ya ɗauki wa'azi ina ma ya tuba izuwa ga Allah wa anna lahu dhikra ay faqad fata awana awanuha lokacin ta ya riga ya wuce lokacin wa'azi a zo a ce ma qala Allahu qala rasul ya wuce an yi maka anan duniya ka ki dauka to wannan dama ta riga ta wuce wa zahaba zamanuha zamanin yin wannan wa'azin ba shi bane yanzu an riga an gama da shi shine wa anna lahu dhikra ina wa'azin zai yi amfani yanzu ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙulu ya laitani.
Ya ƙulu ya laitani ƙaddamtu li hayati, fayau ma'idin la yu'azzibu azabahu ahad, wala yuthiqu wathaqahu ahad. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رادية مردية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Allah maɗaukakin sarki yace ya ƙulu shi dai mutumin da yake ta burin ina ma a ce za a sake dawowa duniya wallahi duk wa'azin da aka yi masa zai ɗauka duk abin da malamai da da yake ta jin haushin su sun damu mutane suna ta wa mutane wa'azi suna kaza suna kaza Allah madaukakin sarki yace sai ya ci dan yatsa ya ce laitani qaddamtu li hayati ya qulu ya laitani qaddamtu fi dunya yace ya laitani kai tona ina ma dai qaddamtu na gabatar da ayyukan kirki li hayati saboda wannan rayuwa ta wata lahiran nan ina ma da aka ce in taimaka wa marayu na taimaka musu ina ma da aka ce a taimaka wa mabukata da talakawa da aka ce a yi amfani da dukiyar da Allah ta'ala ta Allah ce ba taka ba Allah ya baka wakilci ina ma na yi qaddamtu li hayati ayya laitani qaddamtu fi dunya min al a'mal ma yanfa'uni li hayati fil akhirah kai cona ina ma a duniya na gabatar da ayyukan kirki waɗanda za su amfane ni a wannan ranar yanzu yau malayan fa'umalun wala banun gashi mun zo ranar da dukiyar da aka ɓata lokaci aka tara ta Allah ta'ala ya ce ba za ta yi amfani ba ba naira ba dollar ba pound sterling ba euro ba real ba doce ba duk wani nau'in kuɗi babu kuma 'ya'ya ba za su yi maka amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim yana nan yana kaddamtu li hayati ina ma dai na gabatar da aikin kirki a wannan rayuwa tawa ta duniya ya laitani kaddamtu li hayati albaqiya ad-da'ima amalan saliha ina ma wannan rayuwar tawa madimanciya nayi kyawawan ayyuka kamar yadda Allah ta'ala ce yauma ya qulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila akwai wannan rana tana zuwa وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها a cikin wannan aya akwai bayanin da ke nuna ashe rayuwar da yafi kamata mutum yayi ta kokari yayi ta fafutuka wajen yaga ya ta kammala kuma ya tabbatar ya same ta wa kamaluha wa fi tatmimi ladhatiha kuma yayi kokari yaga ya samu cikakken jin dadi a cikin ta hiyal hayatu ita ce rayuwa fi daril qarar a gidan lahira fa innaha darul khuld wal baqa fa yawma idhin a wannan ranar la yu'adhibu azabahu ahad ai fa fi zalikal yawmil asib a cikin irin wannan rana mai wahala Allah da kansa yace rana ce mai wahala yawmun asib rana mai tsananin wahala la yastati'u ahadun babu wani mahaluki da ya isa wala yaqdiru ba mai iko an yu'adhiba ya yi azaba mithlu ta'azib ko mithla ta'azibin lahi man asa irin azabtar wadda Allah zai yi wa wanda ya saba masa ba a taɓa ganin samfurin azaba wani ɗan adam duk da irin tunani da ainihin wato abin nan irin na ɗan adam to bai yi azaba irin azabar Allah ba a wannan ranar shine wala la yu'adhibu azabahu ahad wani ɗan adam bai taɓa yin irin wannan azabar ta Allah ba a wannan ranar ولا يوثق وثاقه أحد ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله باب wani mahaluki da ya isa yake da iko yayi dauri irin daurin Allah a wannan rana wala yablughu ahadun mablaghahu fi dhalik shine ma'ana fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad ahmala dhalika al-yawm wa nasiya al-amala lah wannan da ya manta yayi sakaci da wannan ranar ya manta da yin kyakkyawan aiki a wannan ranar wala yuthiqu wathaqahu ahad fa innahum yuthiquna ko yuwathaquna bi salasil min nar domin yan wuta za a yi musu sasari ne na gidan wuta wa yushabuna ala wujuhihim a dinga jan su kir akan fuskokin su fil hamim a cikin tafasashen ruwa mala in an ja mutum gashi a sarka an ja fuskar sa malam ta cikin tafasashen ruwan zafi malam fuskar ta soye ta sabule ka duba ko a nan duniya aka ce mutum ruwan zafi ya zuban masa ka duba yadda ruwan zafi yake in ya shafi fuska ka ga yadda fuskar take rashin kyau sun mafi nari yusjarun sannan kuma ga babbaka da za su sha a cikin wutar jahannama fa hadha jazaa'ul mujrimin wannan shine sakamakon mujrimai masu laifi Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai almutma'inna nitsatsiya irji'i ila rabbi koma ki koma wajen ubangijinki radiyatan kina yardajiya mardiya a bayyardarwa fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina na kwarai wadkhuli jannati ki shiga aljannata Allah madaukakin sarki yace ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai almutuma inna ila zikirillah wadda kike samun nutsuwa da ambatan Allah ala allazina amanu allazina abinnan tatuma innu qulubuhum bi zikirillah ala bi zikirillah tatuma innul qulub ko Allah madaukakin sarki ya ce masu imani da ambatan Allah zuciyarsu take samun nutsuwa to Allah ta'ala ya ce ya ke wannan rai wadda take nutsuwa zuwa ga tuna Allah da ambatan Allah da zikiri wal imanu bih da kuma imani da Allah wa bima a'addahu ya ke wannan rai da kike samun nutsuwa da irin abin da Allah ya tanadar miki minan na'im na ni'ima lil mu'minin ga sauran mu'minai irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki wajwari ki koma zuwa ga ku samun kusanci da ubangijinki radiyatan bi ikramillahi lak kina mai yarda da karamci da girmamawa da Allah zai miki wallahu subhanahu wataala qad radiya anki kuma tabbas ubangiji subhanahu wataala ya yarda da ke fadkhuli fi idadi salihin shiga cikin jeran giyar salihan bayi min ibadi wa dukhuli ma'ahum jannati ki shiga aljannata tare da su wannan shine wanda duk zuciyarsa ta zama tsaftatacciya ta zamanto mai imani ta zama ainihin tagari wannan shine sakamakonta ai Allah madaukakin sarki yace ya ayyatu hannafsul mutma'inna ila dhikrillahi sakina ila hubbihi allati qarrat aina ainaha billah irji'i ila rabbiki alladhi rabbaki bi ni'ami radiyatan maradiya ay radiyatan 'anillah kina mai yadda da Allah wa amma akramaha bihi min thawab da kuma abin da Allah ya karrama ta da shi na lada wallahu qad radiya anki Allah ya yarda da ke fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina wadkhuli jannati hadha wa hadha tukhatabu bihi ar-ruh yawm al-qiyamah wannan shine irin zancen da za a yi da ruhi ranar tashin alkiyama wa tukhatabu bihi waqt as-siyaq wal maut kuma wannan shine abin da mala'ikun da za su zari rai na mumini irin maganar da suke gaya wa ran mumini lokacin da za a zarar ransa kenan ya ayyatu hannafsul mutma'inna tun a wajen zarar rai zaka san alhamdulillah baka yi wahalar banza ba shi baka bata lokaci ba baka yi asarar ainihin zaman ka a duniya ba za su dinga maka ainihin ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki kar kina ta cikin noki me zaki a wannan duniyar gidan wahala gidan takeici gidan bakin ciki so ki tafi irji'i ila rabbik koma zuwa ga ubangijinki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya Allah ka sanya mu cikin wayanda za a ce da mu irji'i ila rabbika radiyatan mardiya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan sura abinda ta kunsa na darussa Allah madaukakin sarki ka azurta mu ka ba mu ikon yin aiki da su abubuwan da take horo ko kuma take ainihin faɗakarwa da kuma tsawatarwa a kansu na miyagun ayyuka Allah maɗaukakin sarki ka tsare muka kuma kiyashe mu daga faɗawa cikinsu abinda muka ainihin wato faɗa daidai Allah ka ta'ara ka tara mu a cikin ladan Allah maɗaukakin sarki ka ba mu aljannatul firdaus Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana kunci ka ba mu lafiya da zaman lafiya masu buƙatu na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka biya musu waɗanda